الرحمن الرحيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه، karatu ya koro ne tun daga ajaltum zilayat alhajj wa imarat almasjid alharami kama amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la tawna inda Allah Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah ulaika hum al-faizun يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا وبنجي yana cewa waɗanda suka yi jihadi suka yi hijira suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi ba za su yi daidai da waɗanda iyakan nasu ciyar da bakin alhazai da shayar da su ruwa da kuma kulawa da ka'aba ba ba za su yi daidai wajen Allah ba su waɗannan sun fi su a wajen Allah ga ma abin da za a yi musu yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin rabbu ubangijin su yubashshiruhum yana musu albishir bi rahmatin minhu da rahama daga gare shi yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin da yarda daga gare shi wa jannatin da kuma aljanna wato dama ita yardan Allah tana zuwa ne bayan an faɗi aljanna domin Allah yana cewa wa ridwanun min Allah akbar zalika huwal fawzul azim yardan Allah ta fi aljanna dadi samu yardan Allah shine babban rabo to dan sai aka gabatar da yarda din kamun a faɗi aljanna yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannat lahum fiha na'imun muqim da aljanna wanda akwai na'imun ni'imomi muqimin masu dawoma har abada a cikin aljanna kamar yadda Allah yake cewa fa yudkiluhum rabbuhum fi rahmatin minhu wa ridwan zalika wal fawzul azim خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم khalidina fiha abada inna Allah indahu ajrun azim za su dawwama a cikin wannan aljanna da wannan yarda inna Allah sani Allah inda ajrun azimun yana da wani irin lada mai wani irin girma a cikin aljanna Allah zai ba su zai ba su ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar fi qalbi basharin qad Allah zai ba yan aljanna Allah ya sa da mu zai ba su abinda wato bai taba shigowa cikin tunanin dan adam a zuciyarsa ba bai taba faduwa cikin kunnensa balle ya gani da idonsa abun yana cikin aljanna khalid bi abada inna allah sani allah inda wajin azim yana da lada mai girma يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم أولياء وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ويتولوا منكم فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا يا قوم مؤمنين لا تتخذوا kada ku riƙi aba'aku iyayenku wa ikhwanakum da yan uwanku awliya'a majibintanku in istahabbul kufra al imani in dai iyayenku sun fi son kafirci akan musulunci yan uwanku sun fi son kafirci akan musulunci to Allah ya hana ku jibince su ba za ku jibince su ba saboda ayar da za ta zo nan gaba wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mata su ne majibinta juna ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari masu umurni da kyakkyawan aiki masu hana mummunan aiki to su ne masu jibintan juna su mumini amma mutum ba zai jibinci kafiri ba saboda babu gado tsakanin musulmi da kafiri saboda haka Allah yake cewa idan dai iyayenku sun fi son kafirci akan musulunci yan uwanku sun fi son kafirci akan musulunci to Allah ya hana ku jibince su la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istabul liman kuma ya tawallo minkum duk wanda ya jibince su suna kafirai suna kin musulunci ya jibince su fa ulaka wadanna humu zalimuna su ne wanda suka zalunci kansu kamar yadda aka faɗa a cikin a cikin a cikin surar baya ubangiji yana cewa ya ayyul ladina la tattabi'u yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya wa ba wa yatawallu minkum wa inna minhum inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin duk wanda ya jibinci kafirai ya maida su abokan jiyayya ulaika wadannan humul zalimuna sune suka yi zalunci jibinta daban soyayya daban tun da Allah ya ce ya yadda a auri Kirista tana kan addininta ya yadda a auri ba Yahudiya tana kan addininta ba yadda za kuma a yi aure dole sai da soyayya don wata aya tana cewa mina ya ce an kada garakun minan fuskunu azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ina daga cikin abubuwan mamakin Allah na ayoyinsa wanda ya halitta wa maza mata ya halitta musu mata an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha domin saboda ku samu natsuwa namiji yana da mace ina natsuwa da ita mace tana da miji tana natsuwa da shi wajala bainakum mawaddatan wa rahma sai Allah da iko sai ya sanya soyayya tsakanin ma'aurata guda biyu maza da mata din to kaga ashe kenan ba dama a yi aure sai da soyayya ko da ya halatta aure kirista tana kiristancinta yabba yahudiya suna yahudancinta ashe bai hana soyayya ba jibinta aka hana amma soyayya irin na ba na ya shi doya da manja da ake cewa wannan ba hana ba akwai wata aya da take fassara wannan wuri ina cewa aya tana cewa لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المفسدين إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم الله بيهنا كي زمنتا كي أبو كنتكا da waɗanda ba musulmi ba za ku iya yin siyasa da su za ku iya yin ciniki da su za ku iya yin makwabtaka da su za ku iya komai da su na zaman duniya ba hana ba kuma za ku za ka ɗauki bashi wajen su za su ɗauki bashi wajen ka za ka kyauta musu za su kyauta maka kowa yana kan addini su lakum dinukum wa dini inna ma yanhaykumullahu amma abinda Allah ya hana muku anil ladzina qataluukum fid dini wanda suke yakan ku yakin addini ba yakin siyasa ko yakin aure ba ko yakin kabilanci ba masu yakan ku don addini inna ma yanhaykumullahu alladhina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum suka kore ku daga gidajenku wa zaharu suka yi taimako ala ikhrajikum suka yi taimako a kore su a kore ku daga gidajenku to su ne Allah ya hana an tawallawun ku shaku da su ku jibince su ku shaku da su يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إسلام الكفر الإيمان ومن يتولى منكم أولئك هم الظالمون.
قل إن كان آباؤكم وإخوانكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى فضله والله لا يهدي القوم الفاسقين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ka gaya wa duniya ya rasulullah ka gaya wa duniya ya rasulullah in dai mutum ya zama aba uku wa abna uku da iyayenku da ƴaƴanku kun fi son su akan Allah da annabi wa azwajukum in kun fi son matanku akan Allah da annabi wa ashiratukum kun fi son danginku akan Allah da annabi wa tijaratun takshawna kasadaha da fataucin da ba kwa son karyewarsa wato cinikin da ba kwa son karyewar wannan ayar ana yin da ne a faɗa wa mutane lallai a ƙaura ko wajen mazan Allah ta muke addini duk wanda iyayensa saboda son iyayensa ne yaki ƙaura ya kowa wajen annabi saboda son ƴaƴansa yaki ƙaura ya kowa wajen annabi saboda matansa yaki ƙaura ya kowa wajen annabi saboda danginsa yaki ƙaura ya kowa wajen annabi saboda cinikinsa da abokan cinikinsa da dukiyarsa su suka hana ya kaura ya kowa wajen annabi wa zuwajuku wa ikhwanuku wa wa warik taraftuma wa tijaratun takshawna kasada da dukiyoyin da kuka tara kada ku tafi balle dukiyar ta bace da kuma saye da sayarwar ku kuke tsoron karyewar sayewa da sayarwar ku shi zai hana ku kaura kowa wajen annabi wa masajinu tarzaunaha da gidajen ku masu kyau wanda ku ce yanzu in na bar wannan gida na wani ko ba bane na ji an ce ƙauye ne ga iska ga sanyi to in dai gidajen kun fi son su akan Allah da annabi ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi waɗannan abubuwan kun fi son su akan annabi sallallahu alaihi wasallama wa jihadin fi sabilihi ko kun fi son waɗannan abubuwa kan ku yi jihadi akan ɗauka addinin Allah to shikenan fatarar ba su ku saurara ku saurari abin da ya same ku hatta ya Allah bai amri Allah zai kawo wani wani lamari na haka ku saurara ku gani nan dole ne musulmi ya zama ya fi ya fi ya fi son annabi akan komai dole ka ji a zuciyarka ka fi son annabi akan uwarka da ubanka da yan uwanka da matanka da danginka da dukiyarka da saye da sayarwanka da gidajenka da komai ka fi son annabi akan komai tukuna imaninka zai zauna kuma dole komi in ka ji na annabi ne ka fi son ta kan komai in maganar annabi ka fi son ta kan maganar kowa halin annabi ka fi son ta kan halin kowa aikin annabi ka fi son ta kan aikin kowa umurnin annabi ka fi yarda da shi da bin sa akan umurnin kowa duk abin da ya shafi annabi ka fi son sa taron da za a yi an ce na domin annabi ne maza maza a same ka gaba gaba in kana so saboda haka duk wanda baya son maulidi baya son taron annabi kenan baya duk abin da aka dangana wa annabi to ka yadda ya fi maka komai fatarabba zuwa daji Allah in kuma kace ba haka ba to saurari abin da Allah zai maka wannan kurari ne kuma da gaskiya ke yi ba wai kurari ne kadai ba da gaskiya ke yi duk wanda komi iliminka in ka ji baka san annabi to shikenan an tsere maka duk alheri ya tsere maka komi sarautarka komi kudinka komi ne da naka in dai ka baka san annabi shikenan kai asarar komai komi karatunka ko ka fice dan karatu idan mutane sun fi ka kudi ka fi son annabi in mutane sun fi ka mulki ka fi son annabi in mutane sun fi ka dangi ka fi son annabi duk abin da aka ce na son annabi ne ya zama kana gaba gaba in baka yi gaba Allah ce za ka saurari abin da zai same ka domin in ya zama ka fi son ranka akan annabi to ba za ka yi jihadi ba kenan domin jihadi za ka je ka kare shi ne kafin ka kare addininsa to in ka fi son ranka yaushe za ka ba da ranka don a kashe addini ya ci gaba saboda haka ne kamar sai na umaru da haka da ya ce ya fi son annabi akan dukiyarsa da ƴaƴansa annabi ce tukuna ya umaru yace na fi son na fi son ka akan dukiyata da matana da ƴaƴana ce tukuna umaru yace ya rasu na fi son ka akan dukiyana da ƴaƴana da matana da dukkan mutane gaba daya ce tukuna tukuna ya umaru yace ya rasu na fi son ka akan dukiyata da matana da ƴaƴana da kowa a duniya har raina wanda yake tsakanin haƙarƙari na na fi son kakan rai annabi ji a rana ya umar yanzu ne fa umar kawo makamin imani duk wanda bai ji ya fi son annabi akan rayuwarsa ba bai hau makamin imani ba kuma dole ne kuma kaso komi nasa fiye da na kowa in ana yin taron siyasa ana yin taron mulki ana yin taron zumunta ana yin taron kungiyoyi duk suna da kyau amma da ka ji labarin taron annabi to ya fi maka kowane taro ne in kai mai son annabi ne sai ba ka son sa ahabba ilaykum min al-ardi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta jalla amri wallahu la yahdi al-qawm fasiqin duk wanda ya zabi waɗannan ya bar annabi ya zama fasiki Allah kuma zai nuna masa hanyar aljanna
لقد نصر الله في نسألكم الله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا إذا عجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم فئتكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذا أعجبتكم كثرتكم ولم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين a wannan aya ce ta yakin hunain manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya yi yaƙoƙi shi da kansa ya je yaƙi waɗansu malaman siyar suna ce sau sau goma sha tara ya je da kansa mazuwa kenan kuma ya tura an yi an kai hari sau wajen ɗaruruka sallallahu alaihi wasallam cikin shekara goma da aka yi a madina to a lokacin da aka yi fatu makkata shekara ta bakwai an an zo za a yi umra abin bai yiwu ba Allah bai kaddara ba aka yi umra ta hudaybiya da shekara ta juyo a cikin wannan wata na azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yaƙi makka ya kwace garin a hannunsa sallallahu alaihi wasallama an zo za a tafi makka kenan da mutane wajen dubu goma sojojin manzon Allah annabi ya ce to mu sauka nan kar mu shiga gari ranar alhamis aka sauka ce ku hura wuta daban-daban ko da kafirai za su leko su gaban cika wuri aka yi haka kuwa Allah da ikonsa sai Abbas ya roki manzon Allah ce ya Rasulullahi mutanen Makka wannan irin karfi in mun je musu da shi za mu bata za mu bata lamarin su kuma dangin mu ne ni dai zan je ga musu fito su tuba sai ya dauki dabba manzo Allah abin hawansa ya tafi da daddare yana tafiya Allah da ikon ashe an fito da shi shugaban gabar gaba daya shi ma ya fita bayan gari sai idon sa ya hanga masa wuta iri iri sai ce a wannan mutanen ina ne wannan wannan mutanen ina ne wannan wai ne mutane wannan shi ke sai Abba sai ya gane muryarsa sai wasu abar sai ya kira shi da ya abar fadli abar fadli abar fadli shi kuma sai ya kira ya kira shi shi abu sufyana ya kira abbas sai suka sadu ya ce wannan wuta mene ne haka lafiya ce ai manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam yake tafi da jama'a sojoji dubu goma kowannensu ya fi son mutuwa akan rayuwa za mu shiga garin daga juma'a da safe za mu shiga garin ya ce yaya eh to yanzu ka bani shawara mana shawara hau bayan raƙumi na mu je ka tuba sai ya hau bayan raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya duk inda aka ga mutane sai sai a wannan dai rago manzon Allah ne ba kuma shine aka sa wani ne ne ya ce Abbas sai babban sani to waye a bayan sa a dai ga ta kan da Abu Sufyan ne Allah ya kama shi ana tafiya ana tafiya har aka zo inda sai na wuri yake sai na wuri ce ba zan bar shi ba Allah ya kama shi abinci to Allah kai hakurin kai wajen mai gida tukuna kai hakurin kai wajen mai gida aka je aka don kuma da shi gaban manzo Allah to ai mamaki su rikin manzo Allah ne yar yarsa tana gidan manzo Allah maganar da ake yi don kuma da shi gaban kuma shi ne shugaban gaban yakin sai aka don kuma a a Abu Zubiyana har yanzu kana kan bakanka dai na bautan dodo kana tsammanin dodo yana da amfani kana bautan dodo kai ne nan ce ni ne na amma na san dai ba za ka sa a kashe ni ba na san halinka na san halinka ka ce abba ka je ka ajiye min shi sai gobe da sarar kawo shi da safe aka kawo shi aka don kuma da shi gaban surukinsa bai gida da ji anya abu sufyana har yanzu kana kan bakan kana bautan dodo kana tsammanin dodo yana da amfani ya wallahi dodo ba shi da amfani da yana da amfani ya yayi da yana da amfani da yayi da yana da amfani da ya yi shekara fiye da ashirin muna gogawa da kai kullum sai kai ke samun nasara to da yana da amfani da ya yi kace to yanzu ka yarda dai Allah shine ubangiji kowa da kowa shine Allah ubangiji ya ce he na yarda to do bai da amfani to ka yarda ni manzon Allah ne ce to wannan dai fannan ne dai abokin da abba sai ya zungure shi ya ce kai wallahi baka faɗa ba kace kaza su yi annabi sai ya ji tausayin sa sai ce ka je da shi can kan hanya ka tsaye da shi ya ga ya ga ya ga rundunan Allah tsaye da shi kafin mu tashi aka je can aka tsaye da shi abba sai ya tsaye da shi ya tsaye da abu su yara ne wa'annan su tabo daga waɗannan su zo waɗannan su zo waɗannan ba ci ayi mutanen kaza ne shugaban sunansa wane wayannan fa mutanen kaza ne shugaban su ai ta wucewa ai ta da annabi sai ya danno gaba daya sallallahu alaihi wasallam sai da naji wannan fa ai mai gidan kenan gaba daya ya abul fadli laqad asba mulkum li akhika azima yace kai abul fadli yanzu kan mulkin dan dan wannan naka ya girma ce kai wai haka dai zan bi mulki na ma yan nubuwa annabi ne wane maganar mulki annabci ne wane maganar mulki shi yana aka wuce manzo Allah ya bada umurci to yau in an shiga makar a kashe kowa kowa in ya shiga gidansa ya kulle karku masa magana wanda ya cikin Ka'aba karku masa magana banda wane da wane da wane da wane suka ko sun ko sun lullubu cikin rigar Ka'aba za ku shi a kashe su wanda ya shiga gari sallallahu alaihi wasallam ya shiga gari aka taru gashi ya zo da mutum dubu goma Allah da sallama sai ya ce bilal ya hau ya yi shela bilal ya hau zai shela sai wani birane amma waje da muhammadun ghaira hadar gurabi muwazzina yanzu a rasa wanda zai wa shela sai wannan bakin hankaka sai abu zuwa sai ya kai wallahi Allah zai gaya masa daga nan aka tabbatar ashe Muhammadu Rasulullah din mata samu shiga tun da yace Allah zai gaya maza to an tabbatar kenan ya yarda Muhammadu Rasulullah din daga nan sai aka ce to yanzu ya za a yi annabi ya gode wa Allah ya gode wa Allah alhamdulillah zai anjaza wa adahu wa nazara abdahu hazaba la za wa adahu la shay'a qawla ya ta kirari wa Allah mutane mu suka ji shikenan mu kam shikenan mu kan da annabi shikenan me kuke faɗa ya da ma rashin zaman lafiya ne yasa ka koma garin yanzu ko ya zama garin kai na za mu zaka ja ai ni da ku addama dama da hadmar hadma dukkan hanyar da lansaru suka bi ta zambi lauran hijira da kuntu rajulan min ansar ba don ni muhajiri ne ba da sai ce ni ai ba dan sare ibnu uftil qawmi minhu kullun ni ina tare da ku duk hanyar duka dauka nan zaku garin ku zan koma madina ba garin mu nan makka zan zauna ba ka ji daɗi ka ji to maza a tabi a tabi a tabi zaba a tabi zaba annabi yana kiran mutu aje duk aje gaba da yake zaba aka je aka yi ta taruwa aka yi ta taruwa aka yi ta arna suka yi ta taruwa sai sai na ali ya lakana musu ce to Allah in kun ji iyaye magana ku ce tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna lakafin ku ce Allah wallahi Allah ya zabe ka ya bibita ka duk abin da muka yi nan kuskure muka yi annabi je hawa sawa ya dubi arna kan jingim yace ya ara makka da ba za ta rauna anni ba ilu bikum ga ku dai mutanen makka yau gani me kuke zaton zan yi da ku suka ce al-qurba al-qurba ya rasulullah muna roƙon zumunta muna roƙon zumunta ya rasulullah akhun karim ibn akhin karim muna roƙon zumunta ya rasulullah hijira sai suka ce تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخادعين لا تثريب عليكم اليوم سجنا اذهبوا فأنتم الطلقاء سجنا كجينا سلكم زما يدتو طلقاء سنة نمي هذا سكتا متالكا وشيبا باوا وبا سركيبا طلقاء طلقاء شيبا باوا وشيبا سركيبا اذهبوا فأنتم الطلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ya dauki mutum dubu biyu aka hada aka tafi hunayen inda za mu magana a kai da aka je yakin hunayen nan ne fa aka ga jama'a da yawa sai wasu daga cikin sahabbai suka ce ya ce babban mutum ne ko ya faɗa lan nughlaba min lan nughlaba al-yawm min qilla ka mutane sun saba ganin mu kadan kadan yau ka ai ga mu da yawa ba ba wanda zai rinjaye mu yau kan don dai don don kankanta magana kankanta ta wuce to sai ya zama kaman cika baki haka sai Allah ya bada tsoro aka yi yakin wurin din a cikin rashin jin daɗi da farko sai da ƙarshe ne aka shine Allah ke gaya musu ran lakan nasarakum Allah wa kasiratin hakika Allah ya ba ku nasara a wurare daban-daban wuraren yaƙi yaƙin banu Quraiza ne yaƙin banu Nadir ne yaƙin Azab ne yaƙin Badar ne Allah ya ba ku nasara cikin wurare da yawa a cikin yaƙi wai hunenin amma ranar yakin hunenin iz ajabatkum kasratukum da kun ga kun yi yawa kai ujubi idza ajabatkum kasratukum falam tukun ankum shay'an yawan naku sai yazo ya amfane ku ba saboda Allah ya kawo jarraba ya nuna wa mutane nasara zai tana hannun Allah nasrun min Allah ba min kasratin ba daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo yana kiran mutane bayan an gudu duk an bashi an gudu an bashi saboda kafirai sun ta jefa musu kibiyoyi sai jarraba ta zo su gudu ka bashi annabi yana cewa a kira abbas ka kira ya ala shajara ya ashab shajara ya ashab al-baqara ya yayi ta kira ku zo annabi yana kiran ku ku zo annabi yana kiran aka daddawo tukuna aka yi yaƙi kuma aka ci nasara shi na Allah ya ba mu labari ana daga nasarakum la fi wadin kathiratin wa yawma nari nizajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat tare da fadin duniya sai duniya ta matse muku ku ga rasa inda za ku yi wuri duk ya matse ku rasa inda za ku yi saboda gibiyoyi da ake jefa muku kuma wallahi tumul birin sai kuka juya kuna ba da baya kuma manzon Allah sallallahu alaihi kadai ana rike abin hawansa yana zai tafi wajen kafir ana rike abin hawansa yana aran nabiyyu la kazu aran abdul muttalib aran nabiyyu la kazu aran abdul muttalib sallallahu alaihi wasallam ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين daga baya Allah da ikonsa sai kuma ya saukar da natsuwa anzal Allah sakinata wa ala rasuli wa mu'mina sai Allah ya saukar da natsuwa ana so a fara da manzon Allah ne domin shine shugaba amma ai natsuwar din an saukar da ita wa muminai ne wanda suka tarwatse amma annabi ka yana tsaye kama a fara da shi din shine wajibi anzala Allah sakinata Allah sai ya saukar da natsuwarsa ala rasuli akan manzonsa hankalinsa ya natsu ya kwanta domin shi ma ya ga hankalin sahabbansa ya tashi shi zai tada hankalinsa amma shi yana cikin natsuwarsa cikakkiya warar mumin sai Allah ya saukar da natsuwa a cikin zuciyoyin muminai wa azzaba allazina kafaru wa anzala junudan law lam tarawha wa azzaba allazina kafaru sai Allah ya saukar da rundunan da baku a garin sune mala'iku wa azzaba allazina kafaru sai Allah ya wa wannan kafiran azaba wanda suka jajjefa kibiyoyi da farko kuka tarwatse din nan sai Allah ya kawo natsuwa a zuciyar manzo Allah da sahabbai ya saukar da mala'iku ba ku a ganin su rundunar Allah wa azzaba alladhina kafaru Allah sai ya azaba wa waɗannan kafirai wa zalika jazaa'ul kafirin wannan abin da aka yi nan shine sakamakon kafirai ثم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ثم bayan wannan cewa an yi wa kafirai azaba din nan Allah da ikonsa sai ya ba waɗansu daga cikin kafiran tuba suka tuba su ma suka zama musulmi suka zama sahabbai tunda sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ba da zalika alaman ya sha akan wanda waɗanda ya ga daman musuluntarsu ya sa musu imani a zuciyoyinsu wallahu shi Allah ghafurun mai gafara ne ya yi musu gafaran dukkan kafircin da suka yi da dukkan yaƙi da suka yi suka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ji tausayin su har ya ba su girma wanda yake ya fi kowane mutum mai daraja domin sahabi ya fi kowane wali daraja sahabi dukkan wani mai daraja sahabi ya fi daraja ma'anar sahabi wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana da imani ko annabi ya gan shi yana da imani wanda ya ga annabi yana da imani shine mutumin da yake da wayo ya girma yana da imani ya ga annabi ya zama sahabi wanda kuma annabi ya gan shi ya zama sahabi jirajiran da annabi ya gan su suna jirajirai kamar su Muhammadu ibn Abi Bakrin wanda aka haife su karshen labari ko kuma ibn Maktumin Makabi wanda annabi ne ya gan su ba su gan shi ba to duk wanda ya ga annabi yana da imani ya zama sahabi duk wanda annabi ya gan shi yana da imani ya zama sahabi haka sahabbai kuma ga yadda Allah ya ce game da su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإيثار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah ce sahabban manzon Allah tun daga na farko na makka tun daga na farko na madina suna sabiqun al-awwaluna min muhajirin wa ansari muhajirai da ansaru wallazina tabauhum bi ihsanin da tabi'an da suka biyo bayan su tabi'u tabi'ina da dukkan ma wanda suka bi irin hanyar su har tashin duniya in ji Allah Allah ya yarda da su yadda suka yarda da shi dan ya faɗa mana wanda suka biyo din ma innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika khairul bariyati jazaohum inda rabbihim jannatu an tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abadan radiyallahu anhu wa radu anhu dukkan mu'minin da suka bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam hatta jin duniya Allah ya yarda su yadda suka yarda da Allah hadari ne musulmi ya zagi sahabi daga cikin sahabbai hadari ne na gasken gaske ko da ke bala'i ya samu waɗansu sun yi waɗansu sahabbai sun rataya miyagun kalmomi a uzu billahi haka kuma waɗansu daga cikinsu waɗansu dai sun yi abubakar da umaru a uzu billahi da dukkan sahabbai sai dai ɗan kaɗan suka ware waɗansu kuma hawari sun ƙi sayan ali da mutanensa nasibawa su ma sun ƙi suna ƙin sayan na ali nasibawa to wanda na so maganan su a cikinsu akwai ibnu taymiya nasibi ne bai son sai na ali to irin waɗannan hadari ne kin sahabi hadari ne domin gaba da waliyin Allah ne su da shugabannin waliyan Allah annaba waliyan Allah ne sahabbai waliyan Allah ne tabi'ai waliyan Allah ne wanda suka bi hanyar su su ma waliyai ne na Allah tunda ba a duwai bane Allah ya yarda da su sun yarda da Allah Allah ce man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyi na to nayi na sanar da shi akwai yaƙi za mu yi yaƙi mu da shi yaƙi da Allah ba wai ya kashe ka ne ya yaƙe ka ba a kashewa ka ai Allah shi da yake kashe mutane kullum Allah ta faɗin ba zai yi na mauta yana gaba da mutane ba kashe su zai yi a nuna yaƙi yana gaba da su ba a yadda zai da su sai ya canja tunaninsu ya canja zuciyarsu ya canja idonsu ya canja kunnensu fa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fi dardi bi ghairi alhaq wa yara kulla ayatin la yu'minu biha wa yara sabila rushdi yattabi'u sabila wa yara sabila ghayyi yattabi'u sabila zalika annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghabin Allah ya inna gaba da mutum saboda nuna girman kai na kin annabawa ya zama su zama kafirai kenan ko kin sahabbai su zama makiya sahabbai kenan ko ko kin waliyai su zama makiya waliyai kenan to sai juyar da hankalin mutum in nuna masa kowace aya ta ban mamaki ya gani ba za ka bai damu da ita ba duk abin da aka nuna masa ya kara masa imani ya canja masa matsayi ba zai iya canja masa imani ba zai iya canja masa matsayi ba wai ya rabu ayatin la yu'minu biha duk ayar da Allah ya nuna musu don su su tuba ba za su ba ba za su yi imani ba wai ya rabu sabila rushdi idan sun ga hanyar shari'a la tafiyu sabila ba za su dauke ta hanyar shari'a ba wai razu bil ghayi in sun ga hanyar bata yadda duk sabila sai su wa da wannan shine wato in sun ga gaskiya sai ƙarya ne in sun ga ƙarya sai gaskiya ne in sun ga hanyar bata sai hanyar shari'a in sun ga hanyar shari'a sai hanyar bata in ba haka ba ta yaya mutum zai ki istighfari ya ki salatin annabi ya ki la ilaha illallah yana gaba da su amma yana son zage zage in ba wannan fadan ba ko ya yadda ya baka ilimi in dai ka rasa son manzon Allah din na ilimi ba zai amfane ka ba wanda muka yi maganan tajiya din nan mai ilimi ne yawan gaske amma tun da yake ilimin ne ya dabai baye shi bai kai ga soyayyar manzon Allah ba kuma abin da ya hana soyayyar manzon Allah kin sayyidina Ali su ka sayyidina Ali yana su ka sayyidina Ali musamman waje ya koke da aka yi abin da ya faru tsakaninsa da Muawiya to mutane su ke ne sance kin manzon Allah da kin sha'anin manzon Allah kowa yake kin manzon Allah ko sha'anin manzon wallahi ba zai samu aljanna ba komi sallarka komi karatunka komi azuminka in dai ba ka son annabi Allah zai tattara ka kace ba je ka tunda ba ka son mai sunan ba ka son kaya da ba ka son kaya na ni ma ba na son kayanka zai da sallarka da azuminka da komai na ka tunda ba ka son kaya na masoyina ne ba na son ka ba na son kayanka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya hore sama da ƙasa domin mu ɗan adam huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da gani a bayan ƙasa Allah ce yayi domin mu ne mu ɗan adam wa zakkar lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu duk abin da gani Allah ya hore mana sama da ƙasa da komai da komai mu ɗan adam ya ce arrahmanu allama alqur'ana har inda yake cewa walarda waza ahlil arami kasar nan ma na shimfida ya tatta da kai to a cikin mutanen sai Allah ya dubi wanda ce ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in amma banda waɗannan su kam na la'ance su mala'iku na sun la'ance mutanen duk sun la'ance su la'natullahi alal kafirin me suka yi sun gi annabi sun gi annabi shine sai yasa wani wuri ya kawo ayat da za ta yanke hukunci a nuna cewa in annabi shi yake hana mutum shiga aljanna son annabi shi ke sa mutum shiga aljanna a cikin ayar da arabi tana faɗin wannan da take cewa قل من حرم زينة الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة kaya wa duniya wani ne ce muku an haramta kayan jin daɗi na duniya kayan arziki mata masu kyau gidaje masu kyau tuwabi masu kyau shimfiɗu masu kyau abinci masu kyau abin sha masu kyau waye ce an haramta a ni dai kowane abu na sa masa geji akwai inda daɗinsa da amfaninsa zai ƙare in ka wuce nan za ka faɗa cikin sharrinsa ne saboda ga in ka iso wannan ce tilga hududun la fara ta atadu ba haramta ba ai ma da jin daɗi da dukiya da arziki da komai ban kawo duniya ba sai don muminai a lahira kan muminai su kadai ne a duniya ne za su gaure da waɗansu waɗansu in an zubar a juji za su je su ci amma a lahira kan babu juji balle a zubar su samu a can da kenan wa ake yadda da shi ai imani da shi a zama mumini din ba annabi Muhammadu ba wane ne ake i a cancanci tsinewa din la'anatullah din bakin annabi Muhammadu ba Allah jama'a ku dawo da hankalin ku wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama ya fi mun komai tunanin ku annabi Muhammadu komai na ku annabi Muhammadu soyayyar ku annabi Muhammadu gurin kun tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah duk wanda yake so Allah ya so shi to ya so annabi ya bi shi sallallahu alaihi wasallam
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا
أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا ubangiji yana kiran mu gaba ɗaya mu mutanen duniya wanda muka yi imani muna gaya muku innamal mushrikuna najasun su fa kafirai mushrikai fa najasa ne daga yau na hana su je makka fala yaqrabu almasjid harama ko kusa da masallaci mai alhurma na hana su je ko kusa balle ba su shiga innamal mushrikuna najasun wala ya ƙarful masjidal haram ba da amin haza daga wannan shekara ta tara bai yadda mushriki ya shiga makka ba balle ya zo kusa da da kaba kaga ubangiji ya hana mushrikai shiga makka saboda su najasa ne amma kuma duk duniya ba garin da yake da shaddan kashi kamar makka an hana kashi a makka an hana kashi a makka an hana fitsari a makka an hana yankan mayanka jini na gudana duk duniya ba inda ake yanka dabbobi kamar makka duk ba hana ba ko amma an hana mushriki shigowa makka don shi na jaza ne kar ya zo kusa da ka'aba to anan hadarin da yake fuskantar waɗansu masu kiran mutane mushrikai din nan in dai mutum mahaddaci ne suka ce masa mushriki to shikenan sun gaya wa Allah Allah ka ce mushriki na jaza ne kar ya je makka kuma ka ce qur'anin ka la masu illar mutahharuna ka hana mai janaba ya taba qur'ani ba wanda zai taba shi sai sai mala'iku da za su kawo shi wanda dama ba su ba su samu rashin rashin tsarki sai ko masu tsarki gashi ka dauki qur'anin ka jefa a cikin najaza wanda tafi kashi najaza sun gaya wa Allah haka ya suna jiran Allah ya ba su amsa kenan duk wanda ya ce wa musulmi mahaddacin qur'ani mushriki to ya gaya wa Allah magana kenan Allah ka ce mushrikai da jaza ne kuma gashi ka ce qur'anin ka ba wanda zai taba sai mai tsarki baka yadda mai jaraba ya taba ba ko mar alwala to gashi ka jefa qur'ani cikin najasa da kaga da Allah yake magana kenan ba da wannan mahaddacin da aka yi masa ƙaryan cewa shi najasa ne ba shi kafiri da bakinsa ake jin amsarsa ba jefa masa kafircin aka yi ba a'a da bakinsa aka ji shi kafiri ne ba jefa masa aka yi kafircin ba yanzu mun ji Allah yana cewa ma ta'budun yana tambayan waɗansu ma ta'budun kanu na'budu asnaman fadadallu laha akirin me kuke bautawa suka ce dodanni muke bautawa kullum wannan su ne kenan kafirai ko mushrikai ko da bakin wani aka ji ko da bakin su to saboda haka don ka jance wani kafiri a bakin wani ka je ka tambayi wani tukuna in ka ji wani ya ce wani mushriki ne ko kafiri ka kami sallah kar ka ji yankansa a bakin wani ka ji ko to je ka tambayi wanda aka ce kafirin ne ka ji menene a bakinsa don da aka tambayi musulmi kuwa ma ta'budu da min ba'di suka ce na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa isaka ilaha wahidan wa na da musulmi an tambayi musulmi ko suka me za ku bautawa bayan na mutu annabi yaqub yace za mu bauta ubangijinka ubangijin iyayenka ubangijin yan uwanka shi za mu bauta Allah guda daya a bakin wa aka ji a bakin su saboda haka don wani ya ce maka wani mushriki ne ko wani kafiri ne karka yadda sai ka je ka tambayi wani yanzu misalin muna siyasa a Najeriya da musulmi da wanda ba musulmi ba ana yi sai wanda ba musulmi ba ina saye da babban riga malum malum yana da hula dara ko hula zannabukar ya gaji sai je zauna gindin wata bishiya dorawa ina ina shan sanyi sai mutanen suka bai wani mutum ruwa a buta ka je kai wa malamin can da Allah ruwan alwala ya zo ya mana sallah mun gaji shine malaman birni irin malaman birnin nan birnin nan ne sai aka je aka same shi shi kirista ne da babban riga da zanna buga aka mika masa wa can bayin Allah ne suka ce da Allah ka zo kai alwala ka zo kai mana sallah mu samu albarkan ku malaman birni ka ga abin da mutum zai je yadda dariya ka dan yadda dariya ka dan zai ce sore ni kirista ne sore ne kirista ne wai maganar sa ne gaskiya ko maganar wanda suka aiko da ruwan arwala eh ai haukan ai jita jita ne cewa wani kafiri ka tambayi wani cewa wani kafiri wani ai jita jita ne kuma an hana jita jita a tambaye shi da bakin sa ya faɗa shi kafiri ne la ilaha illallah muhammadu sallallahu alaihi wasallam innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da min hadha na gaya muku kafirai mushrikai ne ban yadda ba daga bana aikan da aka yi sai na ali ya faɗa kenan daga bana ba a yadda kafiri ya zo haji ba ba yadda da wani yayi yayi tsawabi tsirara ba fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da min hadha wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha inna Allaha alimun hakim sai mutane maka zo shi kenan mu ga mun lalace shi kenan mu ko banda baki ina muke samun abinci dama zuwan baki shine abinci mu to an hana baki zuwa an ce kafure ba za su to ina za mu samu abinci Allah ce fa sawfa yughnikum wallahu min fadli ku yi hakuri da sannu Allah zai wadatar da ku min fadlihi a zamanin annabi da sahabbai sai Allah ya wadata su da yawan da yawan ganima da yawan jizya da yawan abubuwa a zamanin ƙarshen zamani ko sai Allah ya ba su fetur duk duniya ba inda yake da fetur kaman garin manzon Allah dan wa dan annabi Muhammad sai dai mako kasashe makwabta su Najeriya ba suka samu kasashen Laraba su makwabta da kasar manzon Allah da mu Najeriya mu makwabta ne dangane da waɗansu wajen su Amerika Allah ya kawo fetur ne saboda wannan aya fa sawfa yughni ku wa in kuntum ailatan in kuka ji tsoron talauci kar ku damu fa sabai munikum Allah min fadli insha da zannu Allah zai wadatar da ku daga cikin falalar da in ya ga dama saboda haka ya ga dama ya ba kasar manzo Allah fetur inda babu irin sa a kowace kasa a duniya abin da ake samu na fetur na shekara ɗaya a Saudiya kuɗin ya bi dukkan kuɗin da aka kashe zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shekara ɗaya in aka tara kudin fetur na shekara ɗaya na Saudiya ya fi duk kudin da aka shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ko saboda darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi shanin sa baya tsufa gaba gaba shanin manzon Allah yake ci sallallahu alaihi wasallam wa zawai gudi ku la fadisha inna Allah sallallahu alimun shi ya san komai da komai ya san abubuwan da yake na maslaha hakimun duk abin da yayi goninta ne a cikin goninta sai yake yi komai قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama yaki da mushrikai an gama da su tun daga bayan fatu makkata da dan lokaci kaɗan to a shekara da ta biyo baya shekara ta tara kenan to sai aka umurce shi ya yaƙi kafirai alal kitabi sai ya shirya zai tafi tabuka ya shirya zai tafi tabuka saboda wurin yana da nisa kuma shekara akwai matsi annabi in zai tafiya yakan ɓoye ne saboda sirrin yaƙi in zai yi ta gabar sai ka jira tambayar labarin ta yamma in zai yi ta yamma sai ka yana tambayar labarin ta gabar don a ɓoye asirin yaƙi amma yakin ta buga bai ɓoye ba ce kowa ya shirya inda za mu je da nisa ga kuma rana ga kuma matsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi to kamun ai wannan tafiya akwai wani mutum da annabi ya tarar a gari an gama shirin komai za a za a dada sarkin Madina da annabi ya ji aka manta har yanzu ba tuna ba sunan sa Abdullah ibn Ubayy sai dauki gaba matsananciya da manzon Allah kuma bai isa ya faɗa ba don kansa zai sauka an ya faɗa to sai yana yi abu wai yana jawo hankalin marasa imani da yawa yana jawo hankali akwai wani kuma shine malamin garin ana kiransa Abu Amir shi ko shine malamin garin to annabi ya zo gari wa ke ta malam inda malam bai bi annabi ba malami ko bai bi annabi ba sai ya zo ma yana rashin kunya gaban annabi na ce ashe ka zo da addini irin na na annabi Ibrahim amma ba haka bane kaza kaza suka jayayya ne zaman gari ya gagara ya bar gari sai ya zo suna hada baki da na wajen da na cikin a cikin shekara takwas mutumin na sai da ya hada mutum fiye da ɗari uku shi Abdullahi bin Ubayy shi kuma wancan yana ce ku yi ta kokari dai ni ma ina kokari na yi kusan hada baki da Rum da Faris za su ba mu sojoji za su ba mu makami za su ba mu kuɗi mu zo mu tumbuke waɗannan mutane su bar mu su bar mu garin mu za mu zaman lafiya to da abin yayi dade yayi nisa sai shi mai bada umurnin sai ya ce yanzu abin da za ku gina masallaci namu na namu na ƴan uwa wa ƴan uwan su makiya annabi din ku gina saboda asirin mu kare tono so ya gina amma in kun gina kun gama ku kira mutumin nasu ya zo ya buɗe mu suka gama gini suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi gari ya jama'a jama'a sun yawa madina akwai tsofaffi akwai masu larura akwai marasa ido akwai larura da saboda taimakon musulunci mun gina masallaci dan gari ya yi jama'a da yawa ka zo ka bude mana musabu albarka da su da albarka albarka annabi ya ce to kun same ni kan hanya sai na dawo daga tafiya daga tabuka manzo Allah sai aka gama abin da yake a tabuka Allah ya sa manzo Allah ya dawo aka sha matukar wahala matukar wahala ga yunwa ga kishirwa ga rana aka dawo manzo Allah sai hudu ba a bayan garin Madina ce raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar qalu ma ja'a wal jihad al-akbar ya rasulullah ce mun dawo da karamin yaki yanzu mun dawo da karamin yaki yanzu za mu shiga babban yaki suka ce ya rasulullah wanne ne babban yaƙi fiye da wanda muka fito ce jihadun nafsi yaƙin zuciya mutane su yaƙi zuciyarsu su raba zuciyar da duniya da shedan da son zuciya shine babban yaƙi shine ma'anan shiga da riga shine ma'anan zikirori yin tarbiyya duka saboda a yaƙi zuciyar ne ga daula man tazakke wa zakara rabbi fasalle ka daula man zakka wa ka man dasa duk da saboda gyaran zuciya ne da annabi ce inna fil jasadi mudghatan idza sala sala al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalbu ala wa hiya al qalbu akwai wata zoga cikin nagaram in ta kyau dukkan sa ya kyau in ta baci dukkan sa ya baci kai ba ku san ita ce zuciya ita ce zuciya annabi ya ce li kulli shay'in saqala wa saqalatul qalbi zikrullah kowane abu yana da goginsa da ake goge shi da shi ya kyau magogin zuciya zikirin Allah saboda haka ne ake shiga ɗariƙun waliyai don a goge wannan zuciyar kar ku ji maganar ahlul madda ku ji maganar ahlul ma'ana wato a goge zuciya a fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala da yawan ziki yawan istighfari yawan salati annabi yawan la ilaha illallah sai a hawwara da mutum ya tabi wajen mala'ul ala maimakon ya saki jikinsa shaidanu su yashi su yi kasa da shi shi shaidan inna ma sultanu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bi mushrikun duk wanda shaidan ya jaji to shi ya mika kansa wajen shaidan amma da mika masa kai ba ba zai iya jin sa ba saboda haka ake nema a gyara zuciya إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد من هذا وإن شئتم عيلتهم فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم قاتلوا الذين Allah ya ba da umarni yanzu ya yaƙi alal kitabi bayan an gaba da mushrikai qatilul ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir ku yaƙi mutanen da ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar lahira ba ko sun yi ƙaryan sun yi imani da Musa da Attaura tun da ba su imani da Annabi da Qur'ani ba ƙarya ne ba su da imani ko sun yi ƙaryan suna bin Annabi Isa da Injila tun da ba su yi Annabi ba ƙarya ne ba su da imani كافر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بعد حرمت abinda Allah da manzon suka haramta suna cin alade suna shan giya suna cin mushe suna karɓar rashuwa suna cin suna cin rashuwa na, na, mulki da rashuwa na, na girma da rashuwa na shari'a duk suna ci abinda Allah ya haramta da annabi sai duk ba su haramta ba قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق sun ce suna addini ko to amma ba addinin gaskiya bane to huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yana wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yadinu dinil haqqi min allazina utul kitaba hatta yutul jizyata an yadihum saqiru idan kun aika musu da aika domin in shugaba in zai aika in za a yaki da mutane sai an sanar da su abin da za a rubuta musu wasiƙa za a rubuta aika wa shugabansu in masu littafi na irin waɗannan abin da za a rubuta kul ya alal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bayna bainakum Allah la ilaha illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la takhudhu ba'dna ba'd arbaba min dunillah fa in tawallu faqul shadu anna muslimun ya ku masu littafi masana Allah ku zo mu koma karkashin kalimar nan da kuka sani la ilaha illallah muhammadur rasulullah daidai muke da mu da ku in mun shiga cikin kalmar daidai muke mu da ku Allah na abu da illallah kada bauta kowa sai Allah wala mu ba za mu haɗa wa Allah komi ba ba za mu riki junan mu ko cikin junan mu arbabun min dunillahi wadansu allori wanda ba Allah ba to in sun yarda shikenan sun zo fa kiwanukum fid dini in ba su yarda ba to sai ku je to ku zo mu nada mu hada zumuntar zaman lafiya illa bi hablin min Allah wa hablin min nasi mu yi zumunta mu rubuta a rubuce ku zauna kan addinin ku tun da ku yarda da namu din mu kuma ku bar mu kan namu kar ku yaƙe mu kar ku taimaki wanda zai yaƙe mu mu ko ba za mu yaƙe ku ba ba za mu taimaki wanda zai yaƙe ku mu zauna lafiya ga bakin mu in sun zo za su kwana wajen kwana uku ku karraba su kuma bakin su in in zo wajen mu za mu karraba su a zauna lafiya in sun je wasu yadda ai ba wai addinin mu za mu canja na kuma ba za mu bari ku yi ba to wannan sai a sanar da yaƙi amma in an yarda shikenan sai a bada jiriya تاجر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون ان سن كي مسلمتا تو su kawo jizya an yadin su ba da jizyar hannu da hannu kuma a fiske kudin a cabda ba muri a nuna musu dai ba kudin ake so musuluncin su ake so an yadin hukum sagirin suna wulakantar alhamdulillah alhamdulillah Allah wulakantar amin sai tambaya to mai tambaya cewa Allah kara mashi lafiya Allah kara da kara ya ce su ne suka yi wani limami wanda yake ba sallah amma yana musu kunkawo yana cewa ilimin shi ya fi limancin da yake musu yana musu to sai shi suke tambaya ya ya kamata su cire shi ko koya ban je abin da ka fara ba na mutane ne suke da limami eh amma limamin ina musu alfahari To.
da ilimin shi ina cewa ilimin da yake da shi ma ya fi da lim- ya fi a ce yana limanci amma yana musu dini to to shi ne suke tambaya cewa ya kamata su yi da shi a to in suna da wani malami banda shi ba sai su tube shi ba sun sa wani mai kilasi Ko ba su da malamin da ya fi shi ba malamin da yake kusa da shi sai su bashi ya ta musu sallah shi da shi da ujubinsa da riyansa
ne tambaya da dafa wa Allah mai nan na bismillah mai tambaya ce ina so a mishi takaitaccen bayani kan wannan aya da allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim zuwa karshen aya ce ina so a mishi takaitaccen Eh, ubangiji yana kiran masu yawan zikiri masu hankali inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim masu hankali a wurin Allah in ji Allah masu yawan zikiri a tsaye ne a zaune ne a kwance ne duk kowane lokaci zikiri su ne Allah ke jalla kakka Allah kuma sunna izwatu hasanatu liman kana yarju Allah wal akhirah wa zakara Allah kaseera babban mai bin sunnan manzo Allah shine mai yawan zikiri da yawa amma kafirai suna kiran mai yawan zikiri ma'aukaci lamma tabi'u zikira wa yaquluna innahu la majnunun وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون ويقول أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون kafirai suna cewa masu zikiri masu waka ne masu hauka Allah kuma yana kira masu yawan zikiri masu hankali to sai ka zama da zaka goyi bayan sa malamu da wani malamu Allah ka ka shi wani mudalimi ne ma addu'a wurin mu Allah ya san su ya san su Allah ya musu bukata su tsaya mana cikin sha'anin mu Allah ya tsaya musu tsaya mana cikin sha'anin mu Allah ya tsaya musu masu taimakon su cikin masu taimakon mu cikin sha'anin mu Allah ya taimake su masu karfa addini Allah ya karfafe su Allah ya taimake su albarka ne sallallahu alaihi wasallam masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun su Allah ya san su ya san bukatun yana da ikon biya musu bukata Allah ya biya musu bukata Allah ya rubuta da mu duniya da lahira Allah ya rubuta duniya da lahira Allah ya kiyaye mu da duniya da lahira Allah ya yi mana damuwa duk gaba ki da Allah ya taimaki gaskiya wannan zabe da za a yi Allah ya taimake mu Allah za a yi shi lafiya a gaba lafiya Allah ya taimaki wannan taimaki gaskiya Allah ya karya karya Allah ya taimaki gaskiya Allah ya karya karya Allah ya mushi wa gabanni masu adalci masu gaskiya masu tausayawa kasa albarka ne su lafiya ba ta da صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين